إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله أيها الناس حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون لقد كرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا واجتبى منهم من قصه بالنبوة والرسالة واصطفى من أولئك أفضلهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اختاره الله لهذه الأمة لهدايتها إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم فكانت حياته صلى الله عليه وسلم عبادة وشكرا ودعوة وحلما وابتلاء وصبرا ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرها عنه مكث ثلاثة عشرة سنة في مكة يدعو للإسلام وعشر سنين في المدينة يعلم الدين ويجاهد في سبيل الله كثير التعبد لله قام بالطاعة والعبادة خير قيام قدماه تتشقق من طول القيام في ركعة واحدة قرأ البقرة وآل عمران والنساء وكان جميل الصوت في تلاوته قال البراء رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه متفق عليه خاشع لله يصلي وفي صدره أزيز وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ولسانه لا يفتر عن ذكر الله قال ابن عمر رضي الله عنهما إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه أبو داود وصححه الألباني يحب الصلاة ويوصي بها قال أنس رضي الله عنه كان عامة رسول كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم نهى عن إقرائه وتعظيمه فقال لا تقروني كما أقرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري يدعو كل أحد إلى هذا الدين ولو كان المدعو صغيرا زار غلاما يهوديا فعقد عنده فقعد عند رأسه وقال أسلم فأسلم الغلام رواه البخاري يتواضع للصغير ويغرس في قلبه العقيدة قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي يتلطف في تعليم صحابته ويظهر ما في قلبه من حبه لهم أخذ بيد معاذ وقال له والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه النسائي دمث الأخلاق ليس بفاحش ولا متفشح في الألفاظ وحياؤه أشد من العذراء في خدرها عف اليد ولم يضرب أحدا في حياته قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده لا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله ولم يمت ولم ينتقم لنفسه بل يعفو ويسفح وإذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما طلق الوجه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم واصل لرحمه صديق صادق في حديثه قاض لحوائج المكروبين قالت له خديجة والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق بار بوالدته زار قبرها فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي رواه مسلم يوصي بالجار ويحث على حسن جواره وإكرامه قال لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم رقيق القلب رفيق بمن تحته خدمه أنس عشر سنين فما قال له قط أف ولا قال لشيء صنعه لما صنعت ولا ألا صنعت رحيم بالضعفاء والمرضى أمر من يصلي بهم أن يخفف صلاته من أجلهم رؤوف بالناس شديد الحلم بال أعرابي جهلا منه في مسجده فتناوله الناس فقال لهم دعوه حتى يقضي بوله وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري وسعت رحمته حتى البهائم والعجماوات اشتكى الجمل له من تجويع صاحبه له واشتكت الحمرة له ممن فجعها بأخذ فرخيها وبكى جذع النخل شوقا له حتى ضمه وأسكنه كثير البذل والعطاء صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا محتاجا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سمي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني متفق عليه طيب لا يأكل إلا طيبا يتوارى عن أي شبهة في المطعم أو المشرب قال صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها متفق عليه إذا مرض أحدهم عاده صلى الله عليه وسلم وحزن لمرضه زار سعد بن عبادة فوجد مرضه شديدا فبكى وفي مع مع صحابته لم ينس فضلهم وإيثارهم آخر يوم في حياته صعد المنبر ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم رواه البخاري وحفظ لخديجة مواقفها العظيمة فكان يذكرها بالخير بعد وفاتها ويصل أقرباءها ويحسن إلى صديقاتها وما عظم أعباء ما أوكل إليه من الرسالة كان جميل المعشر مع أهله متلطفا معهم فإذا دخل بيته يكون في مهنتهم وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رفيق مع أولاده وأحفاده مكرم لهم إذا دخل ابنته مكرم لهم إذا دخلت ابنته فاطمة يقوم لها ويقبل بين عينيها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه وكان يضع الحسن والحسين على عاتقه فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما متفق عليه وخرج على صحابته وبنت ابنته أمامة على عاتقه فصلى بها فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها متفق عليه ذاق من الحياة مرها ولواءها قالت عائشة قالت عائشة رضي الله تعالى عنهما دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي غير فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة غير تمرة واحدة متفق عليه وربط على بطنه الحجر من الجوع قال عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل أي التمر الردي ما يملأ به بطنه رواه مسلم لاقى من المحن والشدائد أشقها نشأ يتيما وأخ وأخرج من بلدي وحوصر في الشعب ثلاث سنين واختفى في غار ومات له ستة من الولد وتبعه قومه في هجرته وقاتلوه ومكر به أهل النفاق وحاول اليهود قتله وسقي السم وعمل له السحر وشج رأسه الشريف وكسرت رباعيته وضرب بالسيف على عاتقه وكان يقول أخفت في الله وما يخاف أحد وأوذيت في الله وما يؤذى أحد راه الترمذي ومع ما لاقاه صلى الله عليه وسلم من تلك المصائب وغيرها كان متفائلا في حياته ويقول يعجبني الفعل والكلمة الحسنة متفق عليه أعرض عن الدنيا ورجى ما عند الله فكان يقول ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي ففارق الحياة ولم يخلف شيئا من خطامها قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك دينار ولا درهما ولا شاة ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء وصفه علي رضي الله تعالى عنه بقوله لم أر قبله ولا بعده مثله يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر رواه البخاري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون أيها المسلمون فنبينا صلى الله عليه وسلم قد أدى أمانة الرسالة ونصح الأمة وقال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجدا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي رواه مسلم ومن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أيها الناس تقديم حبه على جميع المحاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه مسلم ومن أوجب الواجبات طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع والذب عن عرضه الشريف والدفاع عن عن سنته المطهرة وحب وحب من يحبه وبغض من يبغضه والعمل بسنته المطهرة والعمل بسنته المطهرة ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته ترك البدع المحدثة في الدين والتحذير منها قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم ومن تلك البدعة المحدثة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي فكفى بها بدعة أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتفي لم يحتفل بيوم مولده ولم يأمر به ولم يفعله الصحابة الكرام ولا التابعين لهم بإحسان بل أول من سنه هم الفاطميون الضلال ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته والحذر من خلافته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ينوى مسلمي قدبر متيو daga wannan masallaci mai albarka na masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar rauda quarters a nan cikin garin bauchi a wannan rana ta juma'a yau muna goma sha ɗaya ga watan rabi'u thani hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da uku ga watan goma shekara ta 2025 miladiya wannan hudu ba tamu ta yau ya ku yan uwa musulmai tana bayani ne wato kamar ka iya cewa cikamako ne ko kuma wato kawace ta hudubar da muka gabatar a satin da ya gabata dangane da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan huduba tamu ta yau za ta yi mana bayani akan wasu daga cikin siffofi da halaye na annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu kaɗan daga cikin haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'umma wadda yake wajibi ne dukkanin kowa ya sauke wannan haƙƙin ya koyan wa musulmai Allah madaukakin sarki ya karrama 'ya'yan Adam ya karrama su akan da yawa daga cikin halittun da yayi a cikin su kuma ya zaɓi waɗanda ya keɓance su da annabta da manzanci a cikin waɗannan waɗanda Allah ya keɓance su da annabta da manzanci kuma ya zaɓi mafi falalansu mafi darajansu mafi matsayinsu mafi alkhairinsu shine annabinmu annabi muhammadu ɗan abdullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi ya zaɓar ma wannan al'umma domin ya zama shine jagoranta wanda zai shiryar da al'umman zuwa ga addinin Allah tsayayye miƙaƙƙe zuwa ga hanyar Allah madaidaiciya rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwa ce wacce take cike da wato ibada da kuma godiya ga Allah subhanahu wataala ya karar da rayuwarsa wajen kira da da'awa zuwa ga hanyar Allah da kuma haƙuri akan cutar wanda wawaye ke yi mishi rayuwarsa tana cike da jarabawa rayuwarsa tana cike da haƙuri babu wani alkhairi face sai da ya nusar da al'ummarsa zuwa gare shi babu kuma wani sharri face sai da ya gargaɗi al'ummarsa akan wannan sharri annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin makka na tsawon shekara goma sha uku yana kira zuwa ga musulunci ya kuma karar da shekara goma a cikin garin madina yana koyar da addini yana jihadi don daga kalmar allah annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai yawan ibada ya tsayu wajen yi ma allah biyayya mafi alkhairin tsayuwa har akan wayi gari kafafuwansa sukan kukumbura su tsatsage ba don komai ba sai don saboda yadda yake tsawaita tsayuwa a sallarsa ta dare ya karanta suratul baqara da ali imran da suratul nisa izu goma a raka'a guda annabi sallallahu alaihi wasallama yana da zaƙin murya wajen karatun alkur'ani bara'u bin azib allah shi kare da a gare shi yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta watini wa zaitun a sallan isha ban taba ganin wani mutum mai kyawun sauti wajen karatu wadda ya iya karatu irin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko a yanzu kasuranta idan aka samu alaramma wadda ya kware a karatun Kur'ani, ya iya karatun alqur'ani idan yana rera alqur'ani yaya kake ji zaka ji tsimin jikinka yana tashi za ka ji ƙur'anin yana shiga jikinka wannan tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama karnoni kusan karni goma sha hudu ko sha biyar ina kuma ga wadda ya ji karatun kai tsaye da ɗumi-ɗuminsa daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka mana baiwan jin muryar manzan Allah a gidan aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama harshensa baya gajiyawa wajen yawan ambaton Allah abdullahi dan umar allah shi kare da a gare shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a majalisa guda ɗaya kafin ya tashi mukan kirga masa sau ɗari yakan faɗi rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allah ka gafarta min Allah ka karbi tubana Allah kai mai karban tuba ne Allah kai mai jin kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan maimaita wannan sama da sau ɗari a majalisi guda ɗaya in ya zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sallah yana kuma wasiya da a kula da sallah Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yace wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wadda akanta ya cika wasiyarsa ta ƙarshe a rayuwarsa abinda manzo Allah yake cewa shine ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kula da sallah ku kiyaye sallah sannan ku kula da amanan waɗanda suke karkashin ku na bayi da ku yangi da mata da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai tawadu ya hana a kambama shi a azuzuta shi a zuguguta shi a kai shi matsayin da ba nashi ba ya hana a kai shi matsayin Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon Allah yake cewa la taquruni kama aqratin nasara almasih ibn maryam kada ku zuguguta ni kada ku azuzuta ni kada ku kambama matsayina ku kai ni matsayin Allah kamar yadda nasara kiristoci suka yi ma annabi Isa dan na Maryama innama ana abdul ni bawan Allah ne faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce da ni bawan Allah manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran kowa zuwa ga wannan addinin koda kuwa wanda ake kiran dan karamin yaro ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yaro karami cikin yahudawa ya yi rashin lafiya annabi ya je gaishe shi akan rashin lafiyan da ya yi ya tallata masa musulunci ya ce yaro ka musulunta yaron ya kalli babansa ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babansa ya ce da shi adi abul qasim yi biyayya ma baban alqasim yaron ya karba musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana murna yana alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya tseratar da wannan yaron daga wuta sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi tawadu ma hatta kananan yara yana dasa aqida a cikin zukatansu kai shine ma yace ma Abdullahi dan Abbas yace ya gulam ya kai dan karamin yaro inni uallimuka kalimat zan karantar da kai wasu kalmomi ka saurara ka ji ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ma'ana ka bi dokokin Allah sau da kafa Allah sai shiga cikin lamuranka ihfazillaha tajihu tijahak ka kiyaye dokokin Allah sai ka samu Allah yana fuskantar ka ma'ana Allah a kusa da kai a duk sanda ka bukaci agajin sa ka bukaci taimakon sa sai ka samu idza sa'alta fas'alillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in har kana son ka roki wani abu to ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nema taimako to nemi taimako a wajen Allah in za ka nema agaji nema agaji a wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yana tausasa harshe wajen karantar da sahabbansa yana nuna musu abin da ke cikin zukatan abin da ke cikin zuciyansa na ƙaunansu da yadda yake son su manzo Allah yana nuna musu hakan a fuskansa yana nuna musu hakan a mu'amalansa yana nuna musu hakan a ayyukansa ya rike hannun Mu'azu dan Jabal Allah shi kare da a gare shi manzon Allah ya kama hannun Mu'azu bin Jabal yace wa Mu'azu wallahi inni la uhibbuka ya Mu'az manzo Allah yace ya kai Mu'az wallahi ina son ka la ilaha illallah manzo Allah ya rike hannunsa yace wallahi ina son ka yace to sanadiyar kaunar da nake maka bari na yi maka wata wasiya la ta da anna fi duburi kulli salatin maktuba duk bayan sallan farilla ka rike wannan wasiyar kar ka yi wasa kar ka yi sakaci ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika manzo Allah yace wa mu'azu ina kaunar ka haka ina maka wasiya duk bayan sallan farilla kar ka yi sakaci da wannan addu'ar duk sanda kai sallama daga sallan farilla ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah madaukakin sarki ya samu dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato shakundum ne wajen kyawawan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallama ba mutum ne mai alfasha ba ba mutum ne mai yada alfasha ba baya alfasha a ayyuka baya alfasha a cikin maganganunsa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamammen mutum mai kamewa eh mutum ne mai kamewa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama baya alfasha kuma baya kira zuwa ga alfasha hasali ma addinin da Allah ya aiko shi da shi ya Allah madaukakin sarki ya hana yin alfasha ya kuma ce a nisanci alfasha ta fili ta boye wannan kuma shine abin da ya kamata a dinga karanta wa mutane na sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don mutane su kana su kara kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama su gane wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ikirari da kururuwa da kumfan baki akan sunan cewa mu mu ne masoya manzo ba bayan kuma kaunar manzan wato kin manzan yana bayyana a cikin ayyukan mutum ya tashi aiki ya zama aikin banza ya zama aikin banza yanzu mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya alfasha a ayyuka baya alfasha a cikin maganganu amma akwai magana wadda ɗaya daga cikin shehunan ɗariƙan tijjaniya ya yi ibrahim inyas a cikin tafsirinsa fi riyadu tafsir idan ka duba tafsirin suratul tahrim wajen fassara ayan wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين wajen fassara wannan ayan Ibrahim Inyas sai ya ce wai Annabi Isa alaihi salatu wassalam babansa na hakika shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma wai a bisa al'adan mutane da aka saba aure ne yake riga haihuwa yace amma shi wannan haihuwan an haife shi ne gabanin babansa ya aure mamansa saboda haka wannan ita ce maganin da ibrahim in ya faɗi a cikin littafinsa na firiyadu tafsir ka duba tafsirin wannan aya ta ƙarshe ta suratul tahrim zaka ga wannan magana wannan kuma mabiyansa su ne masu kururuwan su ne masoya manzo su ne masu kururuwan ana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in akwai wanda ya zagi manzan Allah a duniya akwai wanda ya manzan Allah irin zagin da wannan mutumin ya masa idan aka ce ma mutum ya haihu kafin aure mai ake zarginsa da shi yanzu kaga ya yi abubuwa guda hudu wanda dukansu kafirci ne na farko shine ya zargi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin banza na biyu shine ya zargi na Maryama da aikin banza bayan Allah kuma ya ce ahsanat farjaha ta tsare al'aurata na uku kuma ya shegentar da annabi isa don duk wanda aka haife shi kafin a aure ka yi shegen ya shegentar da annabi isa na hudu kuma ya ta Allah ya ta Qur'ani dan Allah ya ce inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun an samu annabi Isa ne ta hanyar kun fayakun bashi da uba bai da uba Inyas kuma ya ce ƙarya Allah yake yi annabi Isa na da uba saboda haka yayi abubuwa guda hudu wanda dukansu kafirci ne kowanne a cikin su Allah ya kyauta Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kunya yana da kunya sama da yadda amarya ke kunya cikin lullubinta kagan za a buga misalin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da amare ai sai dai a buga misalin kunyansa da amaren baya amma ba amaren yanzu ba ba amaren yanzu ba amaren yanzu kan karshen misali ne wajen rashin kunya karshen misali wajen rashin kunya yanzu to ka samu amaryan yanzu karshen misali wajen rashin kunya ita ce wacce aka santa da kunya amma ita ce ke tsayuwa gaban sarakunai da 'yan uwa da kowa ta yi rawa ta rungumi mijin ta sumbance shi ta yi kisan ɗin shi ta sa masa kek a baki ta cire a gaban sarakananta da kowa in ka tashi buga misalin kunyar manzo Allah ka buga misali da amaryan yanzu ai yanzu amaran yanzu kan sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kawo mana karshen wannan al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kamewa a hannunsa bai taba dukan wani abu ba bai taba dukan kowa ba a rayuwarsa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba dukan wani abu ba da hannunsa bai taba dukan matansa ba bai taba dukan mai masa hidima ba bai taba dukan wani ɗansa ba in kaga yayi duka ya kai hannunsa jikin wani to wajen jihadi ne fi sabilillah ba taba masa wani abu ya ɗau fansa ma kansa ba sai dai in ya ɗau fansa in an taba addinin Allah sai ya zama ɗaukan fansansa yana yi ne a madadin Allah amma ba a madadin kansa ba duk abin da aka masa yafewa yake ya kau da kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah mai sakin fuska ne kullun yana cikin murmushi Jarir ibn Abdullah yace manzon Allah bai taba gani na ba face sai yayi murmushi muna gamuwa da manzo Allah sai ya sake fuska sai yayi murmushi sai ya saki murmushi wanda manzo Allah yana faɗi cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talik kada ka raina aikin alheri ko mi kashin sa ko daidai da sakin fuska ne da zaka yi ma dan uwanka kai murmushi ya ji dadi ka shigar da farin ciki a zuciyarsa manzo Allah ce kar ka raina wannan aiki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai sakakkiyar fuska mai yawan murmushi alaihi salatu wassalam shi yasa waɗannan ɗabi'un da muke gani da siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muke karantawa idan ka zo ka ce kayi mafarkin kaga annabi sallallahu alaihi wasallama to abinda muke so mu ji kenan ka ce idan ka ce ka kayi mafarki kaga wani mutum mai mulɗaɗɗen fuska ya ɗaura fuska ya sha kunu ya yi abusan kamɗari da to wallahi ba manzo Allah bane ba manzo Allah ka gani ba ballantana wadda zai ce wai in kai mafarkin ka ga raƙumi ƙato manzan Allah ka gani ka taɓa ganin raƙumi na murmushi ka taɓa ganin raƙumi na dariya amma wai ya ce wai in kai mafarki wai ka ga raƙumi ƙato wai manzan Allah ka gani kuma cikin mabiya wannan mutumin masu kiran shi da maulana har yanzu ba mu ji sun ɗayan cikin abu biyu ba ɗaya cikin abu biyu muke so mu ji ko su nu su zo su karanta mana a karance yaya ake yi manzan Allah ya zama raƙumi ya bayyana a raƙumi ɗaya ko kuma su fito su nuna cewa wanda ya faɗi wannan maganin kafiri ne jininsa ya halatta ɗayan biyu muke so mu ji amma duk bagabniyan da suke yi da hayaniyan da suke da zage-zagen da suke yi har yanzu ba wanda ya fito a cikinsu ya yi bayanin yadda abin yake ko kuma ya mishi raddi ai dole a yi ɗayan biyu ko dai ku fito ku yi bayanin ga hakikatan ga nassin qur'ani da hadisi da ya nuna cewa manzon Allah yakan iya yin tajalli a jikin dabba ya fito a matsayin dabba ko kuma ku fito ku nuna cewa wannan ya zagi manzon Allah ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam donin ƙarshen zagayen manzan Allah shi ba ba fa kamanta manzan Allah yayi da dabba ba a'a tashbihul baligh yayi ya cire kafin tashbih din ba cewa in ka ga raƙumi to yana kama da manzan Allah a'a in ka ga raƙumi kawai manzan Allah ka gani wannan shine maganar da ya faɗi in ka ga babban raƙumi katu to manzan Allah ka gani ba wai yana kama da manzan Allah ba fa ina zagin da za a yi ma annabi da ya wuce wannan ina zagin da za a yi ina Allah ya sa dubu saba'in da ya ce a raba tsakanin zawuyoyi ai ya kamata Allah ya sa dubu saba'in ta fara aiki a kansa wadda zai siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da raƙumi raƙumi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane tozo na raƙumi guda ɗaya akwai shaydan akai amma ka ce manzo Allah ya bayyana a raƙumi manzo Allah ya bayyana a subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani a cikin su ya siffanta manzo Allah da hankaka mafi munin tsuntsu da manzo Allah ya ce fasikan tsuntsu ne annabi ya ce ko a harami kake kayi ihramin aikin hajji idan ka ga hankaka manzo Allah ya ce ka harbe ta ka kashe ta kana cikin ihrami ba hana farauta ba manzo Allah ya ce to ga iga kana ihrami ga hankaka ka hanga manzo Allah ya ce yuqtalna fil fil hilli wal haram kana cikin ihrami ka kashe ta baka cikin ihrami duk inda ka ganta manzo Allah ya ce ka harbe ta ka kashe ta amma ya siffanta manzo Allah da cewa manzo Allah hankaka ne kuma har yanzu a cikinsu ba wanda ya raddin wannan maganin ba kuma wanda ya fito yi bayani na ilimi akan ya da ai manzo Allah ya zama hankaka babu kuma su ne masu kururuwa da ihun cewa duk duniya sun fi kowa kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna maganin duk wanda ba su ma bai kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zagin manzan Allah daga wajensu ya fara fitowa ina muku rantsuwa da Allah a tarihin duniya kabu wallahi ba wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin zagin da Ibrahim in ya sa masa ba wanda ya soki manzan Allah ya ci mutuncin manzan Allah irin cin mutuncin da in ya sayo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka karanta littafin Jawahirul Rasail Jawahirul Rasail ka je ka karanta littafin Asirul Akbar waɗannan littattafai guda biyu sun ishe ka su nuna maka irin cin mutuncin da in ya sayo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ya buɗi baki ya ce manzan Allah bai taɓa yin sallah ba ya ce manzo Allah bai taba azumi ba ya ce manzo Allah bai taba jihadi ba ya ce manzo Allah bai yi aure ba bai haifa ba kuma ba a haife shi ba to ba manzo Allah kenan to in manzo Allah bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi jihadi ba to me yayi a duniya me yayi me yayi manzon Allah yayi a duniya faɗa mana me manzo Allah yayi a duniya me manzo Allah yayi me manzo Allah yayi Allah ya kyauta saboda haka waɗannan miyagun kalmomi da waɗannan lalatattun mutane la'anannu suka jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna jiran su waɗancan ƴan wiwi ƴan ƙwayan da suka fito suna zanga zanga an zagi annabi sallallahu alaihi wasallama to muna jiran su fito mu ga zanga zangan su akan waɗannan tsinannu muna jiran mu ga zanga zangan su akai dan ba wanda ya zagi manzo Allah irin su wanda ya ce manzo Allah rakumi wanda ya ce manzo Allah hankaka ai ƙarshen zagi ya ƙare ƙarshen zagi ya ƙare sun ce wai suna sallama nasu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kafin ku sallama kowa ku fara sallama Ibrahim Inyas ko dai ku fito ku yadda abin da ya faɗi kuna tare da shi naka dukan ku matsayin ku da shi ko kuma ku fito ku bayyana cewa Inyas yayi kafirci ya zagi manzo Allah ba fa tare da shi ɗayan biyu ne ɗayan biyu ne ko kuma na uku shine ku fito ku mana bayanin ya aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mahaifin Annabi Isa ku zo ku yi bayani ya aka yi haka ya aka yaka duk abin da suke da shi na addini tambayan da za ka yi musu shine me dalilin da ya sa su littattafansu na addininsu ba sa karantawa me dalili a cikinsu akwai waɗanda suka ɗauko littafin shama'ilul muhammadiyya na imamu turmizi suna karantawa wani ya ɗauko littafin ashifa yana karantawa ai a matsayinka na ɗan ɗarikan tijjaniya kamata ya ka ɗauko littattafan da suke bayani akan shika-shikan ɗarikan tijjaniya ka sa ka karanta su su ya kamata ka sa ka karanta jawahirul ma'ani ya kamata ka ɗauko ba shine babban littafin su ba jawahirul ma'ani mu da suke kiran mu wahabiyawa ba mu karanta littafin muhammad bin abdul wahab ba mu karanta littafin ibn taymiya amma su da ake kiransu tijjanawa me yasa ba su karanta littafin tijjani me yasa abin da ya kamata su ɗauka matsayi ɗayan uku ne ko dai su yadda cewa littattafan tijjani kafirci ne a cikinsu duka jawahirul ma'ani kafirci ne a ciki ɗaya kenan ko kuma su yadda cewa jawahirul ma'ani ba kafirci bane a ciki amma kaf najeriya ba malami a ɗarikan tijjaniya dukansu daga farkonsu har ƙasa duk jahilai ne ba su iya jawahirul ma'ani ba shi yasa ba su karanta shi ko kuma na uku shine su yadda sun iya jawahirul ma'ani kuma jawahirul ma'anin musulunci ne amma sun siffanta da tsinuwar Allah saboda sun san abu kuma sun boye shi innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun Allah ya ce duk waɗanda suke boye abin da muka saukar na bayyanannun hujjoji da shari'a bayan mun yi bayanin su ga mutane suke boyewa Allah ya tsine musu albarka masu tsinuwa sun tsine musu saboda haka ko ne su yadda wannan littattafan jawahirul ma'ani zuwa ƙasa kafirci ne a ciki ko kuma su yadda ba kafirci ba ne amma din najeriya dukansu ba wani shayin da iya karanta jawahirul ma'ani da aka dukansu jahilai ne ko kuma su yadda sun iya amma tun daga shehi na far na sama har zuwa ƙasa dukansu tsinannu ne sun ɓoye abin da allah ya saukar ɗayan biyu dole su zaɓa ɗaya cikin wannan dole su zaɓa ɗaya ciki amma irin cin mutuncin da suka yi wa manzo allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan littattafan wasu wallahi ba za su karantu ba wasu su ba za su karantu ba to kuma in akwai sanin ya kamata da kunya bai kamata mai bin irin waɗannan addinan wai ya fito ya ce wai wai yana ikirarin wai ga wani ya zagi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam din na rantse muku da Allah da ba wani Allah in ba shi ba na rantse muku da Allah da ya tsaida sama ba ginshiki tijjaniya daban musulunci daban wannan maganan na faɗe ta kuma ina maimaita ta kuma duk wanda yake ja akai ya zo ya tinkare ni ya ce me dalili tijjaniya daban wallahi musulunci daban din annabin musulunci daban annabin yan tijjaniya daban allah musulunci daban allah yan tijjaniya daban don mu a musulunci allah mu daya a tijjaniya kuma kowa allah ne kowa allah ne a tijjaniya wannan aƙida ce ta shehu tijjani aƙidan wahadatul wujud ya faɗi cewa kuma wai wadda ya fara kirkiro wannan aƙidan wai shine annabi haruna alaihi salam ya ce wanda shine shine fara kawai aƙidan komai allah annabi haruna saboda kaga ya jingina ma annabi haruna karya ya kuma kare ta qur'ani dan Allah ya ce babu wani manzo da muka taba aika shi illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun duk manzon duniya in mun aika shi sai mun gaya masa ka gaya wa mutanen ka Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne daga ko dai ya tuhumi Allah cewa yayi karya bai faɗa ma annabi haruna wannan sakon ba ko kuma ya tuhumi annabi haruna alaihi salatu wassalam da yayi ha'inci ya canza abin da Allah ya umarce shi da shi saboda haka wannan abin da kuke gani ana ta kururuwa wai su su ne masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ƙarya suke wallahi ƙarya suke masu zagi suna ta zagi an yi talakcoci maimakon da suka zo su maida martani na ilimi akan abubuwan da malaman su nan suka faɗa ga wanda ya siffanta manzo Allah da raƙumi ga wanda ya siffanta manzo Allah da hankaka ga wanda ya faɗi maganganu miyagu akan manzo Allah sama kan manzo Allah ne kasa kafansa ne duwatsu kasusuwansa ne ya dinga faɗin wa'annan maganganu marasa kan gado maimakon su yi martani na ilimi a kai su yi ma mutane bayanin yaya abin yake ya ji barke da wancan cewa wancan malamin jahili ne wancan malamin jahili ko da dai jahili ne maganan nan da ya faɗi kuma da martani na ilimi mana akai hatu burhanakum in kuntum sadiqin shedan ma da ya faɗi gaskiya manzo Allah bai tabbatar da shi ba manzo Allah cewa amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub ya faɗi gaskiya amma makadaici ne shi saboda ka kai ma abin da ya kamata ka yi kenan me ya kamata ka yi shine ka fito ka bayyana sannan wai shi ɗan ɗarikan tijjaniya da aka yi ta kai komo da su akan cewa su yadda hadisan manzan Allah sallallahu alaihi ana aiki da su a matsayin addini suka ce duk wani hadisi zato ne to kuma akan wannan hadisan da suke zato ne kuma har ka zo kana tada jijiyan wuya wai dole sai an yadda an haifi manzo Allah da kaciya bayan ka ce duka hadisan zato ne to ya nuna kenan wannan maganar in ma hadisin ya inganta to shi ma zato ne zato ne ba tabbas kaga aqidan tana tafiya ne akan tufka da warwara tufka da warwara ka fito ka zazzagi malamai kai rashin mutunci wa malamai har sahabbai kun zaga akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ku zo ku ce wai dole dole sai an yadda hadisi ya yadda ya zo wai an an haifi manzo Allah da kaciya bayan kun ce hadisan dukan su zato ne to menene wannan tufka da warwara ne wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan ka gama kulla abu da rana da daddare kuma ka warware shi to me kai kenan Allah ya kyauta saboda haka wayannan miyagun halaye da miyagun dabi'u da aka siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su wajibi ne mu fito mu yaƙe su eh wajibi ne kuma abinda muke kira ga hukuma shine malamai sun yi kokari sosai hatta waɗannan da suka siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan miyagun ɗabi'u an mika su zuwa ga hukuma su yi bincike a fito a zo a tsayar mana da su su mana bayani ya zo ya yi mana bayanin a ina ya taɓa ganin manzan Allah ya bayyana a siffan dabba ya mana bayani ya mana bayani a ina ya taba ganin manzan Allah ya bayyana a siffan tsuntsu ya zo mana bayani ya fito ya yi bayani bayanin kuma bayani na ilimi ba hauragiya da zagi ba ba hauragiya da zagi ba don dama abin da aka tarbiyyance su a kai kenan in babu ilimi a yi zagi saboda aka to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata siffa ta kamala shi ake siffanta shi da shi duk wani abin da yake kaskantacce ne ba a siffanta shi da shi ba a siffanta shi da shi yanzu in na zo na same ka ba ma cewa ne ka fito a matsayin rakumi ba ko na ce kanka kamar rakumi na soke ka ko na zage ka kuma abinda suke kururuwa na cewa malam lawan turayum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa malam lawan turayum kore ma annabi siffan yayi korewa yayi to wanda ya kore kuma ba za a ce ya jingina ma manzon Allah ba sallallahu alaihi cewa ba a haifi manzan Allah da tozali ba don ƴaƴan awaki ma ana haihuwarsu da tozali sai ya kore wa manzan Allah ai girmama manzan Allah ma yayi ya kore masa abin da ƴaƴan awaki suna siffanta da shi to inda kai ba dan akuya bane to ba za ka ce kuma ya jingina manzan Allah da awaki ba ba za ka ce ya kamanta manzan Allah da awaki ba to shi kuma wannan da ya zo tabbatarwa yayi yace manzan Allah yana bayyana a matsayin raƙumi tabbatarwa shi wannan yayi wannan kuma korewa yayi to ina kwakwalwanka ya tafi inda kwakwalwanka ba kalan na akuyoyi bane ya da aika kamanta wannan abubuwan ya za aika ce ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya zagi annabi nan wanda ya kore kan a ce ya jingina manzo Allah abu wanda ya tabbatar wanda ya tabbatar shine ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan ɗabi'u da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mu dinga ɗauko su muna karanta su domin mu ƙara ma kanmu ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi hakuri hudubar ba zai mu ƙara fassara ta saboda yanayi na lokaci amma dai a gurguje dai mun fahimci cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai kyawawan ɗabi'u ne manzan Allah yana da halaye na gari annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne na daban ba kamar kowa yake ba ba sa'an kowa bane shi ba daidai yake da kowa ba duk wata halittar Allah tana kasansa shine sama sallallahu alaihi wa alihi wasallama illa iyaka abin da ya kamata mu fahimta duk matsayin manzan Allah duk darajarsa sunan shi bawan Allah duk matsayin da manzan Allah yake da shi bai wuce matsayin bawan Allah ba a cikin bayin shi ne number one in ka cire shi a cikin bayin Allah kuma to ban san inda za ka kai shi ba don shi dai ba Allah ba ne ba kuma sa'an Allah ba ne kamar yadda shehu tijjani ya faɗa ibrahim inyas shi ma ya faɗa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah abu ɗaya ne Allah shine manzan Allah manzan Allah shine Allah Inyas yace in kana so ka gane haka wai kamar kai ne ka tsaya a gaban madubi na cikin madubin kai ne na wajen madubin ma kai ne yace to haka Allah da manzan Allah su na rantse da Allah wannan maganar Ibrahim Inyas ne duk wanda yace babu ita kuma yazo in nuna masa duk wanda yace babu ita yazo in nuna masa wannan maganar Tijjani ya faɗe ta Inyas ma ya faɗe ta in ka ce babu ita ka zo in nuna maka ka zo nuna maka ita saboda haka manzo Allah bawan Allah ne shi bawan Allah ne shi kuma manzo Allah bai taba cewa shi da Allah ɗaya bane manzo Allah bai koyar da haka ba sallallahu alaihi wa sallama dan uwa mu yi salatu wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله